بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فصل التيمم طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين نعم فصل rabewa baina ma maba wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai yi mana bayani dangane da siffar yadda ake yin taimama da kuma sababin da yake haifar da yin taimama saboda al'asulu lil insan idza hana waqtu salati wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah lafiya ka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah الواجب على الإنسان إذا حان وقت الصلاة ولم يكن متوضئا فإنما يجب عليه أن يتوضأ لا ينتقل إلى تيمم إلا إذا وجد سببها wato ba zai ciru ba zuwa ga yin taimama sai dai in an samu sababin da yake haifar da yin taimama din wannan shine al'aslu ga bawan Allah musulmi idan kana junuban فلا يصلي حتى يغتسل إلا إذا لم يجد ماء أو وجد ماء لا يكفيه أو وجد ماء لا يقدر على استعماله فينتقل إلى التيمم to shine shehu ya ce attayammumu baharatun turabiyatun taimama baharatun turabiyya wato tsarki ce wanda take ta turbaya sarki ce wanda take ta ƙasa ta shtamilu ala masihil wajihi wal yadayn wanda taimama ita iya abin da ta kunsa shine ta kunshi shafar huska da hannaye guda biyu wannan shine iya ibadar taimama taimama ita ba ta da wahala wataƙila a rana ɗaya mutum yana iya koyon taimama idan zai yi bulaguro in aka ce gobe zai yi bulaguro to yau sai ya tafi wajen malami ya koya mishi yadda ake taimama saboda koda dai halin anka saboda larura in ta kama za a yi taimama to ya zama to ya koye ta daga bakin malami a gaban malami daga aikin malami na'am وسببه فقد الماء حقيقة أو ما هو في حكمه مثل أن يكون معه من الماء ما لا يكفيه أو ما يخاف باستعماله فوات نفسه أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض shikenan wa sababuhu wato sababi wanda yake haifar da yin taimama wato al'amurra waɗanda suke halitta yin taimama ga bawan Allah musulmi na farko daga ciki shine faƙadul ma'i haƙiƙatan rasa ruwa kacokan ƙaura dawan bai lokacin sallah ya yi bawan Allah musulmi babu ruwa a gidansa sannan kuma babu ruwa a makotansa babu ruwa a kusa da shi to yanzu wannan ɗaya ne daga cikin sabubban da suke haifar da taimama saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wato falam tajidu ma'an ba'da taftish bayan an bincika an shiga an fita an leƙa makwabta duk inda ya dace a ce an tambaya an tambaya an ga babu ruwa to yanzu a wannan lokacin sai a ciri zuwa ga yin taimama ba da zaran babu ruwa a gidanka ba kawai za ka buga taimama ka fito masallaci a maka magana ka ce a to babu ruwa ne a gida ai to babu a makwabtanka babu a titi babu a gurin 'yan shaguna in kaga cewa gashi babu ruwa a gari ka kaf amma ba a rasawa a wajen 'yan shaguna kai kuma ba ka da kuɗin siyi yanzu a wannan lokacin babu laifi ka yi taimama eh wani ba zai ce ba ga dala biyar je ka sifiyawa ta kai alwala a'a wannan ba wajibi ba ne ka amsa kamar yadda mai askari ya faɗa amma inda ruwan ya siyo ya kama ka za ka iya amsar fiyawa ta kai kai alwala amma in dai kuɗi ya baka ya ce ga dala biyar je ka sifiyawa ta kai alwala ba wajibi ba ne ka amsa in kai lissafi ka ga cewa wannan hotalan zai iya gora maka ya ce nan lokacin da aka shiga matsalar ruwa ni na bashi dala biyar kin da zai siyo ruwa ma ya alwala dan bashi da mutunci yanzu ni na ce mishi a bada budo daya a kamun lokacin kadago bashi da kobi a gurin shi kaga yanzu sai ya gora maka to amma in dai saboda mutum yana da yakinin cewa ba za a gora mai ba zai iya amsa ya siya amma dai ba wajibi bane ya amsa to faqadul ma'i haqiqatan min al-asbab allati tubihu lil muslimi an yatayammama inda salati aw ma huwa fi hukumihi ko kuma wato faqadul ma'i hukuman kenan wato shine abin da yake cikin hukuncin rasa ruwa din ko kuma abin da yake cikin hukuncin rasa ruwa shine zai buga maka misali yace mithlu an yakuna ma'ahu min al-ma'i ma la yakfihi ya zamanto yana da kwai ruwan amma kuma ruwan ba zai ishe shi alwala ba ruwa ne bai huce muku ruwa biyu ba in aka tambaye shi akwai ruwa shi da ba zai ce babu ruwa ko amma kuma ba zai mai alwala ba ko kuma ruwa ne fiyawa ta ce aka ba su su uku guda ɗaya aka ba zai musu alwala ba ta ga wannan akwai ruwan amma kuma ruwan hukuncinsa kamar babu ne shine faqdul mayu hukuman gashi akwai ruwan amma kuma ruwan in aka ce a yi amfani da shi din ba zai isa ba kowa yi la'alla ma watakila mutum biyu ma ba za su iya yin alwala da ruwan sha wata guda ɗaya ba sai dai in masu ekonomi ne da kyau wanda sun karanci ekonomi aw ma'un yakhafu bi isti'malihi fawata nafsihi ko kuma akwai ruwan tak a cikin budanduna amma ya khafu fawata nafsihi yana jin tsoron hallakar kansa bisti imalihi idan ya ce zai yi amfani da ruwa ya zaman to gashi nan ya kama hanyar arewa zai tafi durku yana da ruwan shi budo biyu a cikin mota gashi nan kowa da ruwan shi an ce to wannan shine iya ruwanka an ce shi ma shine iya ruwan shi gashi nan kowa daga cikin su yana da budo wanda yake da kwai garara wanda yake zubawa dan ya dan yi sanyi kuma ya raka shan kayan shi da kadan kadan to amma kuma aka ce wallahi in kai faca ka hanyar nan wataran a tafi da wuri ne wataran a samu matsala a hanya za mu iya sace a hanya nan wallahi in ka shanye ruwanka ka gani muna ganin ka ba za mu baka ba in ka lalata ruwanka kaga in ya zama to mai faca ka ne ce sai yayi wanka dan ya ji sanyi sai ya sha sai yayi taimako sai yayi alwala da sauransu sai ya zama to a rana ɗaya ya karu budo guda kuma kowa budo bibi ne gare shi to sai a ja mishi kunne to wannan budo ɗaya da ya maka saura in ka ce za ka raka alwala da shi ta lokaci biyar ɗin nan ko wallahi shi ma bal inda zai kai ka kaga ko rabin isa durku ba za mu yi ba za ka ƙara ruwanka kuma kana ƙarar shi kaga ga ishi ruwa ga wannan zai iya yiwuwa aka wasa daga ƙarshe ba mu ce a yadda ka kai daga baya ko ka samu waɗansu wanda za su tallaba maka su cinye ka cikin namomin daji ko kuma ka ƙarata a nan dai da kai da sahara to yana jin tsoron idan ya ce zai yi amfani da shi daga ƙarshe zai hallakar da kanshi mun gane da kyau to yanzu a wannan lokacin huwa fi hukumi faƙadil ma'i gashi nan da ruwan huwa kowa da budan shi biyu a ciki amma tun da za a shiga dama kowa aka ja mushi kunne to gashi yanda hanyar nan take ko taware ne ko tawallare in ta yi daɗi a isa da wurin nan da kwana uku amma in ba ta yi daɗi ba za a iya yin sati ko kwana goma a hanya nan kuma kowa daga cikin ku wannan ruwan shine na shi kula da shi kar ku hada da kai da soban ka dan zai iya yiwa da kai da soban naka ɗaya yafi wani banzatar da ruwa ka san iya tattalin da zaka mishi to tun daga nan sai ka fara taimama ba za ka ce ba to ina da ruwan ne zan yi taimama ai Allah ma ya ce fara mata juduma ni kuma ina da ruwan to in kai alwala da shi kai ta alwala daga karshe ka lalata ruwan ka kuma sai ka komo ka raka tambayar hukuncin mutumin da bai sha ruwa ba yana jin ishi ruwa na'am aw fawata manfa'atin ko kuma ma'un yakhafu bi isti'malihi fawata manfa'atin gashi nan akwai ruwan amma kuma yana jin tsoron idan yace zai yi amfani da shi to manfa'a abin amfanin da yake amfanuwa da shi yana jin tsoron zai halaka gashi nan da ruwan amma kuma a saman raƙumi ne dama yake ko kuma a saman doki ko a saman jaki ruwa ne budo guda shi dai ba zai iya shanya ruwan nan budo guda ba kafin ya isa gida to amma yana jin tsoron ishirwa ta kama wannan jaki din idan ishirwa ta kama jakin nan kuma ba ruwa zai iya yiwa ya hallaka kuma kai ku shine kake kan shi kaga yanzu manfa'a ne naka kana moruwa da shi to dan haka yanzu saboda kiyayewa maslahar shi sai ka haƙura da yin alwala ka dinga yin taimama yanzu a wannan lokacin kai ma dai an tafi hukumi faƙidil ma'i yana cikin hukuncin mutumin da ya rasa ruwa ne mun gane au ziyadata maradin ko kuma a zaune yake a gari da ruwa tame tame a gidansa da makwabta da ko ina in kaje ka zaka samu ruwa in kaje foraji zaka samu ruwa a famfo zaka samu ruwa a gidajen yan uwa zaka samu ruwa a gidan shi ma zaka samu ruwa to amma kuma rashin lafiyar da yake da kwai rashin lafiya ce wanda ba ta son ruwa idan ya ce zai yi amfani da ruwa zai shafa ruwa a jikin shi rashin lafiyar tashi za ta karu to yanzu a wannan lokacin shi ma fa farduhu at-tayammum sai ya haƙura saboda a kullum addini na musulunci yura'i maslahatal ibad wato yana kiyayewa maslaha ta bayi duk abin da zai zamanto maslaha ne ga bayin Allah to addini shi akan shi yake addinu mabniyun alal masalihi fi jarbiha wa dar'i lil qaba'ihi kuma yanda lokacin da muke karatun littafin al-manzuma ta al-Imam Sa'di wato muka yi bayani akan wannan baiti din to don haka in dai ya zamanto mutum yana da ruwa amma kuma yana da rashin lafiya rashin lafiyar da ba ta son ruwa idan ya amfani da ruwa zai iya yiwuwa rashin lafiyar tashi ta karu inda yana fitowa cikin jama'a a gaisa a yi sallah tare da shi ta hamsu salawati to in yi wanka ko ya shafa ruwa a jikin shi to shi kuma ba shi ba wannan a gidan ma sai a cikin bargo a lullube kaga lallai matsalar mai karfi ce mun gane da kyau auta akhura bur'in ko kuma ya zamanto yana jin tsoron idan ya ce zai yi amfani da ruwan rashin lafiyar tashi ba za ta haɓaka ba za ta ƙaru ba za ta hana shi ba yin abin da yake yi a da amma dai za a samu jinkiri wajen warkewa in ya zamanto yana da ƙuraje a hannunsa inda a ce zai bar su baya sha baya zuba musu ruwa baya komai cikin sati ɗaya za su iya kamewa su yi dab ya ci gaba da aikin shi to amma in ya zamanto yana zuba musu ruwa wannan yau ya dan jamule gobe wancan ya jamule sai ya ɗaukan sati biyu ko kwana ashirin ma kafin su warke yanzu a wannan lokacin saboda yujadu ta akhuru bur'in fa yajuzu alai fa yajuzu lahu an yatayammam an gane da kyau ya halitta a gare shi ya taimama saboda an samu wato wannan ruwa idan ya amfani da shi zai iya sabbaba mai jinkirin waraka da ce ba mutum bane mai kamjiki raunin nan da yake da inda a ce baya zuba mishi ruwa cikin sati biyu tun da ya an huce gurin to amma saboda ruwan da yake zuba mishi shi da gardama kullum ya ce sai yayi wanka uku sai yayi wanka biyar sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza din ya janyo yanzu gashi nan raunin kusan wata guda amma kuma har yanzu yana nan dabar gurin idan na da yawwa mun gane au huduth maradin ko kuma yana jin tsoron faruwar rashin lafiya mutum ne lafiyan shi kalau lafiyan shi kalau amma kuma likita ya ce mishi toho in kana garajen yin wankan mareci ka kamu da rashin lafiya in ma mura in ma rashin lafiya wanda take ta zazzabi da sauransu gashi na lafiyan shi kalau amma in ya ce zai yi alwala ko zai yi wanka matsala za ta iya faruwa da shi to shi ma a wannan lokacin hukuncin wanda baya da ruwa ne taimama zai mun gane saboda addini na musulunci duk wanda ya fahimci addini ya san addini addini ne wanda ba shi da matsatsi inna dina yusrun walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min ad-dulja kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa addinin nan yana da kwai sauƙi ba wanda zai matse wa addini lamba daga cikin bayan Allah face sai addini ya yi nasara a kan shi da haka duk wata mas'ala ta fikihu za ka ga cewa a cikinta akwai sauƙi sai dai wanda ya jahilce ta ne zai ga cewa addini ya yi tsanani ya yi tsauri a kan wannan mas'ala ɗin kowace mas'alar da ka ga addini ya danna lamba a kan ta ko to iya maslahar da aka kalla shine in ba dan da lambar aka yi ba akan wannan matsala din to al'umma lalacewa za ta yi na'am
wa ibahu tayammumu min al-hadath al-asghari wal akbari idha wujida sababuhu lil marid wal musafir li kulli wal musafir
wal musafir li kulli salatin to shikenan malam yace wa ibahu tayammumu min al-hadath al-asghar wato an halitta yin taimama ga bawan Allah musulmi ya yi taimama min alhadathul asgar saboda hadasi dan karami da yake da idan yana da alhadathul asgar shine yayi bayan gari ko yayi bawali ko ya fitar da mazi ko kuma yayi tusa waɗannan wanda dukkaninsu suna daga cikin masu warware alwala ko sannan kuma ko ya zamanto ya tashi daga barci ya yi barci wanda shi ma mun karanta a baya yana daga cikin al'asbabul lati tanqudul wudu sabubban da suke warwarewa alwala to yanzu ya halitta mutum ya yi taimama saboda alhadathul asgar wanda yake da hadasi karami wal akbar da kuma hadasi wanda yake mai girma babban hadasi zamanto yana da kwai janaba to ya halitta bawan Allah musulmi ya yi taimama gane da kyau saboda hadisai waɗanda suke ingatattu wanda suna cikin bukhari da muslim irin su hadisin imran ibn hussein irin su hadisin ammar ibn yasir imran ibn hussein hadisin shi wanda yake mai tsawo wanda cikin umdatul ahkam ya zo shi a gajarce amma dai yana da tsawo cikin bukhari da muslim hadisin na imran ibn hussein hadisin ammar ibn yasir shi ma wanda ma yake alaihi salatu wassalam ya tura shi ya biya mai wata bukata da ya je yana cikin biya mai bukata kafin ya dawo janaba ta same shi to a lokacin shi bai san ba wato taimama ga mutumin da ya zamanto ya janaba ta same shi ya san dai mutumin da baya da alwala in zai yi taimama zai shafa fuskar shi ne sannan kuma zai shafa hannayen shi to amma in janaba ta kama shi babu ruwa in zai yi in zai yi taimama to shin irin siffar wankan zai ya je shi ya yi tambur kawai ya taɓa jinnuwa da ƙasa ko ku a'a iya gurin nan shi kaɗai zai shafa to sai ya ce to watakila fa ya burginu da ƙasa ya je shi ya samu hili ya tuɓe ya yi ta birgima da ƙasa kamar yadda irin jaki in ya samu toka yake ta birgima ya fari pat ya gama jikin shi sannan kuma ya sa kayan shi ya tafi wajen manzan Allah manzan Allah ya gan shi ya yi fari pat ya ce amma da ko ga ya cici kaka da ƙasa ya baka kashi ce a ga dalili ga dalili ga dalili manzan Allah ce shi haba mala amma ce abin nan da kai ya yi yawa ya ce inna ma kana ya fi ka an da ƙola biya dai ka haka shi kenan kuma sai ya koyar da shi yadda ake taimama da haka taimama wanda mutum zai yi ta saboda ba shi da alwala hakanan kuma taimamar da mutum zai yi ta saboda yana da janaba din taimama ce dai guda ɗaya siffarta guda ɗaya ce iya niyya ita ce take bambanta mun gane da kyau idza wujida sababuhu lil maridi wal musafir wato idan aka samu sababin da yake halitta yin taimama din lil maridi ga mutumin da yake mara lafiya ne wal musafiri da kuma mutumin da yake dan bulaguro ne da kulli salatin ya halitta yin taimama ga bawan Allah musulmi marar lafiya mazaunin gari da kuma bawan Allah musulmi wanda yake dan bulaguro ya tema da kulli salatin ga kowace sallah ko da sallar juma'a ce ko da sallar nafila ce ko da sallar idi ce da sauransu na'am ولصحيح الحاضر لصلاة الجنازة إذا تعينت وللفرد غير الجمعة بشرط أن يخشى فوات الوقت باستعمال الماء
وللصحيح الحاضر sannan kuma ya halitta yin taimama ga mutumin da yake lafiyayye ne mazauni a gari li salatil janazati saboda sallar gawa ya halitta yi taimama mutumin da yake lafiyayye ne kuma yana zaune a garinsu lafiya kalau to ya halitta yi taimama inda aka samu sababanta shine in babu ruwa to ya halitta yi taimama li salatil janazati saboda sallar gawa idza ta ayyanat idan ya zamanto wannan sallar gawa ta zamanto dole a kan shi lokacin da sallar gawa take zamantowa dole ga mutum shine imma ya zamanto wannan mamacin da ya rasu kafin ya rasu ya yi wasiya ya ce idan ya rasu liman wane shi zai yi mai sallah ko malam wane shi zai yi mai sallah saboda addini na musulunci akwai dokoki wanda ya gindaya wajen sallah ta gawa ba lalle ba ne sai limamin da yake yi wa kowa sallar gawa zai yi wa mutum za ka kallaci wanda kake zaton alkhairi a tattare da shi ka ce to idan hal Allah ya sa na rigayewa na rasuwa da zaman to shine limamin da zai yi wa gawa ta sallah mun gane da kyau yanzu shi kenan da ya ce idan Allah ya sa ya rasu liman wane shi zai mai sallah ko kuma malam wane shi zai mai sallar gawa a matsayin limami to lokacin da ya rasu an zo dama ana cikin hayaniya ta rashin ruwa ne aka zo su ma mu waɗansu din sun yi alwala waɗansu ma ba su da alwala aka ce to malam wane kowa ya ce za ku mishi sallar gawa kafin ya rasu ya yi wasiya ya ce ko za ku mishi sallar gawa ce to babu matsala yana aka dai ba ƙaura don bai ba a samu ruwa yanzu a wannan lokacin sai ya taimama ya bayar da limanci ya mai sallar gawa saboda yarju khairahu wa yarju du'a'ahu wannan mamaci din yana kaunar alkhairin shi wannan mutumin da ya ce mai limanci yana kaunar addu'a samun addu'a daga bakinsa shi yasa ya sa shi a matsayin shine limami amma in ya zamanto saboda takun saka ne suke yi da limamin babba ya ce in ya mutuwa ne mai limanci ba za a sa ba in da har ya zamanto saboda izgili ne fitina ce to wanda ya ce din ya yi mai limanci ba za a sa ba in ya zamanto wanda ya ce ya mai din mutum ne wanda ana kyautata mai zato bawan Allah ne na gari musulmi ne na kirki sannan kuma masoyi ne wanda yake mushfiq to a wannan lokacin ne ake sanya shi na wali fardin ghairil jumu'ati sannan kuma ya halitta ga bawan Allah musulmi mazaunin gida ya yi taimama saboda sallah ta farilla sallah ta farillar da take ba ta juma'a ba in dai azuhur ce ko la'asar ko magarba ko isha'i ko asubahi ko to wannan ya halatta mutum ya yi taimama in dai har an samu sababin kana zaune a gida babu ruwa babu laifi ka yi taimama na'am bi sharɗi an ya shafa watal waƙati bis imalil ma'i da sharaɗi amma ya ji tsoron fitar lokaci idan ya ce zai yi amfani da ruwa to wannan sai an kawo wannan sharaɗin gashi nan lokacin sallar azuhur muƙaddara yana fita ƙarfe biyar amma kuma tun lokacin sallar azuhur ɗin aka ce mai toho yanzu yan uwa sun tafi ɗakowa ruwa a sharat sun je su can dare camu watakila ma yanzu suna hanyar zuwa sun kusa isa ko kuma suna can kenan yanzu nan da awa biyu za su iya dawowa kenan karfe biyu uku hudu za su iya dawowa gida yanzu a wannan lokacin sai ya jinkirta sallar azuhur ɗin dashi hale zuwa wannan lokacin a kawo ruwa amma in yi zaman to yanzu kawai abin an tafi ne ba a san ba lokacin da za a dawo ba a san ba inda za a samu ruwan sun tafi dai neman ruwa amma ba a san inda za a samu ba a wani gari za a samu Allahu a'lam yaushe za a dawo Allahu a'lam yanzu a wannan lokacin sai ya taimu mashi tun a farkon lokaci mun gane da kyau na'am
ولا يعيل بخلاف الجنازة إذا لم تتعين وفرض الجمعة ولو خشي فواته wala yu'idu sannan kuma bawan Allah musulmi mazaunin gida idan ya yi sallah da taimama ba zai sake wannan sallah tashi ba ko da an kawo ruwa bayan ya gama sallah an ce yara sun tafi neman ruwa sun ɗar masharattun wajen sha biyu ta rana ita ina ne suka tafi samuwa ruwan ita suka ce aka ce a neman ruwa dai suka tafi ina suka yi aka ce sun yi gabas a wani gari ne aka ce a koron suka ce ba sani ba sun ce dai kawai sai sun samu ruwa za su dawo ya ce to kai ku rabu da su kawai ya taimama shi ya kare sallah yana astaghfirullah Allahumma anta salamu minka salamu tabaraka kawai yake jin gijib gijib gijib kawai sai da yawa ya kai ga budadduna ne a kawai sharatu ce ta iso da ruwa da dan yin kamshi na dadi to ba zai sake wannan sallah ba mun gane da kyau ita wannan sai dai a kokonci gaba ce to yara gaishe ku Allah muku albarka bi khilafil janazati sabanin sallar gawa idza lam tata'ayyan idan bata zamanto dole ga mutum ba wannan ba zai yi ta ba inda mutum ba ya da alwala ya je shi gurin wata sutura kuma aka nemi ruwa kaura dawon bai babu yanzu Allah subhanahu wata'ala ya alamu niyyatahu Allah ya san niyyar shi inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa wa hum ma'akum habasahum al-udhur wannan sallah da baka yi ba Allah subhanahu wata'ala zai baka ladan tamkar kai sallar saboda Allah ta'ala ya ga zuciyarka ma aka shay'un illa adamul wudu ba wani abin da ya hana ka rashin alwala ya hana ka mun gane da kyau yanzu a wannan lokacin babu laifi ka yi haƙuri tana tsaye a yi sallah a ɗauka a raka uwanka babu laifi wannan kuma insha Allahu ana kyauta da zaton ubangiji tabaraka wa ta'ala zai baka ladan wato wannan sallah din da aka yi saboda wannan niyya mai ƙarfi da kake da kai na'am wa fardul jumu'ati sabanin kuma sallar jumu'a wannan walau khashiya fawatahu ko da ya ji tsoron kubcewar sallar juma'a to ba zai taimama saboda sallar juma'a ba a waɗannan guda biyun dukkaninsu matsalar abin da ya shafi yin taimama saboda sallar gawa ko da bata zamanto wajibi akan bawan Allah musulmi ba da kuma yin taimama saboda sallar juma'a wannan matsala ce wanda malamai sun tattauna a kanta waɗansu suna ganin cewa dukkan sallar da mutum zai yi ta da alwala to ya halitta yi ta da taimama inda an samu sababinta inda an samu sababinta ba ruwa ko to ba laifi ya taimama ya tafi juma'a saboda ya samu ladan sallar juma'a wanda ladan juma'a ya sha bambam da ladan azuhur an gane da kyau azuhur idan ka sallace ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce idan mutum ya sallaci azuhur a cikin jama'a za a kankare mai laifin da zai aikata daga wannan sallah din zuwa yar uwarta amma ita kuma sallar juma'a idan mutum ya sallaci juma'a tare da limami ba iya wannan ladan bane sai an kankare mai zunubin kwanaki goma yana da kwai zunubin kwana bakwai da kuma ƙarin kwanaki uku Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wal jumu'atu ila jumu'ati kafaratun lima kuma sannan kuma a cikin wani hadisi ne yake cewa wa ziyaratu thalathati ayyam da dadin kwana uku har sai an kara mai bonus a kullum inda a ce mutum zai dinga kokari yana halarta sallar juma'a cikin jama'a kuma ya nutsu da kyau ba tare da yayi hayaniya ba yayi shirme da sauransu to zai zamanto a kullum ana kankare mai zunubin kwana goma zai zamanto kwana uku yake biyowa ba shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai ya tara kwana uku sama da kwana uku sau ɗari har ya zamanto daga ƙarshe wato ya cika mizanin shi da ayyuka na alkhairai sannan kuma ɓangaren sikelin shi wanda yake na ayyuka na sharri ga baki da sun zamanto ba komai a ciki Allah subhanahu wa ta'ala yi mana gamnakatar kenan yanzu anan shi malam mai iziya abin da yake nufi ya tabbatar shine idan ya zamanto babu ruwa kuma lokacin sallar juma'a ya yi ka nema kaura don bai ka rasa ku to ba za ka yi taimama ba saboda sallar juma'a sai dai ka yi taimama ka yi sallar azuhur mun gane da kyau yawa na'am
wasa'irin nawafili sunaniha wa mustahabbatiha wa yabdulu tayammumu bima yabdulu bihi alwudu'u wa biwujudi alma'i qabla as-salati illa an yakhsha fawat alwaqti bi isti'malihi
zan kara ta shan shayin ko yawwara ya ce wasa irin nawafili ya ce hakanan kuma wanda yake mazaunin gida lafiyayye wanda bai samu ruwa ba ba zai yi taimama ba saboda sauran na filfili sunan ya hawa mustahabbati ha sunnoni da kuma mustahabbai ba zai yi taimama ba saboda su gane akwai kofi a ciki kusan shimfiɗar da nake zama a ko da Allah zuba a kaya ba ba da mustahabbai sunnoni irin abin da ya shafi a sunan arrawatib irin sallan nafila wanda ake kafin farilla ko bayan farilla to wannan mutum ba zai yi taimama ba saboda yin su amma a sunna al-tabi'a lil fard التي تصلى قبل الفرض أو بعدها لا حرج لا بأس للمسلم إذا تيمم لتلك الفريضة أن يسليها قبل أن يسلي الفريضة وكذلك إذا صلى الفريضة لا بأس أن يقوم مباشرة ويسليها من قال لك wanda take dab da sallah ta farilla ratiba babu laifi mutum ya yi taimama saboda sallah ta farilla amma kafinta akwai sunna wanda ake da kuma bayanta idan ya tafi masallaci kafin ya zauna sai wannan sunna din kuma bayan an gama sallah din ya tashi ya ta babu laifi yawwala mustahabbai kwa irin abin da ya shafi salatu duha sallah ta walluha irin abin da ya shafi qiyamul layl ya adadin abin da ya kamata a ce mutum ya yi ta kokari a kai na qiyamul layl da sauransu to wannan shi ma babu laifi wato in ya zamanto bayan sallar isha'i kai tsaye za ka yi ibadar ka babu laifi kai to amma akwai malaman da suke ganin cewa ma in har ka saba yin iyamun laila cikin dare da ka tashi babu ruwa kaura da bai ka rasa ko kuma ruwan dan kaɗan ne in ka ce za ka yi alwala da shi to ba za a samu na sha ba to shi kenan sai ka yi taimaka ka ci gaba da ibadar ka har ka har ka ga ketowar alfajir ka tafi ka yi sallar asuba babu laifi na'am wa yabdulu tayammumu bima ya buɗulu bihil wudu'u shehu ya ce taimama tana ɓaci da dukkan abin da alwalla take ɓacewa dukkan abin da alwalla take ɓaci saboda shi to ita ma taimama tana ɓaci saboda shi idan ya zama to mutum yana da yana da a taimama ya yi taimama zai tafi masallaci kawai sai ya tusa a hanya ya ɓata taimama shi ba zai ce ba to ai dama ba alwalla ba ce ne ya ɓata taimama shi wani zamantu ya yi taimama da ya je masallaci kawai ya kama guri ya kwanta limancin sai makara kan ya zo shi kawai barci ya kwashe shi to daga lima ya shigo hankali da bashi ba tashi ba zai ya tsaya kikam a cikin sahu ya ce to a daidaita sahu in shi ne ladan ma sai da ya ce to ya ka gyara ka gyara jikinka ka dawo sai ya fito ya sake yin wata taimama mun gane da kyau wa bi wujudil ma'i qabla salati hakanan kuma taimama tana baci inda mutum ya samu ruwa kafin ya yi sallah wujudul ma'i qabla salati mubdilul litayammum kayi alu kayi taimama ka fito daga gidanka zaka je masallaci kawai sai ga wani a saman sharat ya daga ne kake wannan gona ce kai ko na ce ruwa ne na je na kawo akwai ruwa yace gashi nan duka wannan abulan nan duka a cikin kace to alhamdulillah daya daya daya ka iya bani rabin budo ko budo guda ce haba malam kai karfin budo guda ma dauki budo bisa gidanka to in ya sa biro biyu gidan shi yanzu to sai alwala kuma ya fito mun gane da kyau taimamar wannan ta ɓace ba zai ce ba to yanzu sai dai a kokwanci gaba na ya taimama mun gane da kyau to sai ya zama to labari ne mai farin ciki ta wani bangaren labari ne wanda yake sanya rashin farin ciki ta wani bangaren samun ruwa wannan farin ciki ne amma kuma lalata mishi taimama da aka yi shi ma abu ne wanda kuma zai yi ta kaito a kan shi yawwa illa an ya shafa watar wakati bisti imalihi sai dai in yana jin tsoron fitar lokaci idan ya ce zai yi amfani da wannan ruwan lokaci zai iya fita to yanzu a wannan lokacin malamai sun yi saɓani a kai akwai mazhabul wato iraqiyin akwai kuma mazhabul mughariba akwai malaman kufa da basra cikin malaman malikiya akwai kuma malaman Maroc da irin abin da ya shafi 'yan yammacin ruwa wannan sun tattauna akan wannan matsala din wanda ya zama toga shi ne yanzu kayi taimama dama taimamar da ka yi ta kana zaman jira ne kalkaje sai kayi taimamar ruwa ya zo shi ce barin ƙara minti biyar sai dab da rana za ta fada kai taimama za ka je ka yi sallar la'asar ka kama hanya za ka je ka yi kawai ka ga mai ruwa ya zo shi in ka tsaya ka ce sai ka yi alwala to rana za ta faɗa waɗansu guraren ma za a fara kiran sallah to waɗansu daga cikin malaman malikiya suna ganin cewa kawai rabu da shi ce da ka ajiye biranduna kowar gida na tafi na yi sallah na dawo mun gane da kyau waɗansu daga cikin malamai ku suna ganin cewa a'a zuwa za ka yi ka kama ku sauke ka ɗauki daidai wanda za ka yi alwala kuma ka yi alwala ka je ka yi wannan sallar ko da rana za ta faɗa sai ka yi sai ka yi la'asar ɗin saboda su abin da suke gani suna ganin cewa mahimmancin lokaci yin sallah a cikin lokacinta ya fi mahimmancin yin sallah da alwallah a bayan lokacinta mun gane da kyau za a kaddara a ce kai kayi sallah ta azur a lokacinta shi kuma da taimama ka yi ta amma shi kuma wannan ya yi ta bayan lokacinta ya fita amma da alwallah yi ta wanne ya fi yinta a cikin lokaci suka ce ya fi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam cikin hadithin abdullahi dan mas'ud an tambaye shi ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha ma'aiki alaihi salatu wassalam yace yin sallah a lokacinta to kaga ta'khiru salati an waqtiha li ajli al-wudu'i hada laysa maslahatan laka wale ghairika ba maslaha ba ce gare ka da kuma waninka mun gane da kyau yawa to su kuma suna ganin cewa alwala ita ma saboda ibada ce wanda ta dalilin ta ana kankare wa mutum kusakurai din gabar da zaka wanke laifin da ka aikata da wannan gabar zai zube suka ce to ta'khiru salati an waqtiha wannan alwala din ladan da zaka samu cikin alwala zai iya mai maka kambacin wannan sallar da baka yi ba a cikin lokacinta ala kulli halin wannan matsala ce khilafiya tsakankanin malamai amma shi malam ya ɗauki ɓangaren yin sallah ɗin da taimama ya fi sama da yinta da alwala bayan lokacinta ya fita yinta da taimama a cikin lokacinta ya fi sama da yinta a wajen lokacinta da alwala na'am na'am وإذا رأى الماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته Mm. wa izara alma'a wa huwa fi salati idan mai alwalla idan musulmi ya ga ruwa wa huwa fi salati alhali yana cikin sallah to lam tabdul salatuhu sallar shi bata bace ba sai ya ci gaba da ita babu laifi sai ya ci gaba da yin taimama sai ya ci gaba da yin sallar shi sai dai amma da sharadi sai dai in kaga an ce yana cikin sallah ya ga ruwa kuma sallar shi ta ɓace sai in ya zamanto ruwan dama nashi ruwan nashi ne abinda ake nufi da ruwan nashi ne yanzu mutum yana cikin sallah zai yi sallah dama da jaki ya zo shi ashe a cikin jakin nashi wannan a cikin cali na jaki ya manta da budan shi na garara da ruwa a ciki yanzu shi kenan kawai sai ya sauke shi ya da zango yake sallah yana cikin sallah kawai jakin sai ya zo hucewa ya zo hucewa kawai sai ya tsinka ya budan da garara a ciki sai ya tuna ma a shi shi akwai ruwa ma a tattare da shi da za wannan lokacin sallar shi ta ɓaci saboda ruwan yana da shi amma kuma an sahu sheɓanu shedan ya mantar da shi yanzu a wannan lokacin sai ya yanke wannan sallar da ya tafi ya yi alwala ya yi sallah mun gane da kyau amma in dai wani ne ya zo da ruwan ruwan babu shi a lokacin da zai yi taimaman nan babu shi a wajensa daga baya ne wani ya zo da shi in dai har ya shiga sallah na ya gaba ba zai yanke ta ba yutin muha ya cika ta daga baya kuma sai a kokanci gaba to yana ga sai mu kwana anan abin da muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abin da muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك